سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ai da shi wannan karatun cewa aka yi na mutum goma ne zuwa sha biyar ko da yan gida goma da kuma wanda za su zo guda biyar kuma gashi an zo da an mamaye yanzu wayanda suka zo galibi kowanne a cikin sun aka tura shi aka ce ya je wa aharari sharhi ko wa hayatul islami sharhi ai zai iya to me zai zo ai kamar a ce masalan dangwata ne ya ce zai zakka sai a ga wannan kanin nasa me ya zo wai karɓar zakka don Allah ya yi daidai ai bai daidai ba ko saboda Allah a kale wanda suke mabukata su karɓa kawai ko ai ya fi sauki alhamdulillah yadda aka faɗa akwai manzumatul ada za a haɗa da ita wanda ita za mu fara yi kafin zuwa wakacin insha don faɗa dai kowanne ba zai fi minti goma sha biyar ba ina ma samu akwai akwai to shi kenan kankana da ita na? san da aka yi gida ba ka da ita? a yi a nan ka na? ma na shi alhamdulillah ita wannan manzumatul adabi tana magana ne a kan ladubba da ya dace ɗan adam ya kula da su a rayuwarsa. Wanda a galibi in an ce ladabi akan ɗauka cewa zarar dunkusawa ko abin da ya kama da haka, amma ba wai wannan ne kawai ladabi ba. Ladabi hatta a zuciya, a zuciya misali in kai tunani ba mai kyau ba a janibin Allah, ba kai ladabi ba tare da Allah. Yanzu misali, kana wani hali na rashin daɗi ka ɗauka in ka tsaya ga Allah Allah ba zai fidda kai ba to ai ba kai ladabi ba ga Allah shi yasa kada a ɗauka cewa wai shi ladabi a fili yake a'a a zuciya ma akwai ladabin da ake bukata ɗan adam ya kula da shi to wannan dai manzumar wadda ba yawa ne da ita ba amma ta kunshi irin ladubban da ake bukata a rayuwa ta ɗan adam za mu fara da ita Uh, wanda shi wanda ya wannan manzumar ba a da cikakken tarihinsa no. ba a da cikakken tarihinsa amma dai abin da aka tabbatar shine cewa wafatinsa bai haura shekara ɗari da goma ba ta yi ma ya zamo uh, ƙasa yake da haka uh, domin a ciki a ƙarshe bai faɗi wakacin da ya gabata ba to amma dai Uh, an tabbatar da cewa wajen hijira ta dubu da ɗari uku da ishirin da tara yana nan da ransa shi yasa kamar shekara ɗari da goma sha uku da suka wuce kenan to alhamdulillah za mu fara wannan kasidar uh, alhamdulillah lazi bil adabi kana da ihraza ma'ali rutabi waja'ala tahziba aqwa amili fil irtiqa li ubuqil fara'ili amaduhu subhanahu wa ashkuru hamdan kaseeran tayyiban la yusaru ثم صلاة الله والسلام على النبي ما غرد الهمام على النبي za a ce ba za a ce nabiyi ba saboda an ce nabiyi sai karin waka ya kare ala nabi ma garrada alhamam ba garrada alhamam muhammadin wal ali wal asabi man shayyadu ma'alim al adabi wa ba'du fatadibu lil adbali matlabatun lil hayri wal kamali والمرء لا يسبو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب فهو لنيل المجد خير بابي وللعلا من أعظم الأسباب ومن رياله الفلاح يجرى وهيكل الفرل عليه يبنى wa kullu man abda fihi adabu la yarju an yusri'a fihi nasabu بدونه لا ترتقي الشعوب ولا تذوق الراحة القلوب فإنه بيت قصيد الألفة ومعه يرجى دوام الصوبة ومعه يرجى دوام الصوبة وفيه يبقى الود والوئام بين الورى ويومن الحسام وهذه في نظمه أرجوزة لعل من قرأها من قر... من... لعل من قرأها أن يهوزه نظمتها والسر مني ريق واسكر الهم بقلبي مهلق من كثرة الفساد في الأهلاك والبغي والعدوان والشقاق سميتها بدعوة الأصحاب إلى التهلي بهل الآداب فأسأل الله بها أن ينفع كل مهب لي عليه عليها الطلعة وفي الأنام أن يؤم نفعها وأن يروق للجميع ورها وأن تكون من شوائب الرياء خالصة بها خير الجزاء أجزى بها خير الجزاء رافلة في هلال القبول أبلغ فيها غاية المأمول وهو على الذي يشاء قدير وبالإجابة هو الجدير a wannan mukaddamar yau gaba ɗaya za mu yi ta amma a gaba tayo wanda za a ringa yi ba zai fi rabin haka ba to ya ƙara kaɗan dai amma dai ba zai kai wannan ba tunda yanzu an ja ya fi baiti ishirin ko don Allah da ba zai haura ba zai ringa haura baiti 20 ba baiti 10 zuwa 15 za a ringa yi to ya fara da cewa alhamdulillah ji yabo ya dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazi ubangijin da kadin nada ya rata iraza ma'alin rutabi tare da madaukakan darajoji bil adabi da ladabi a rayuwa Allah ya tsara rayuwa bisa tsarin da cewa duk wanda yake mai kula da ladabi ne a rayuwarsa to zai samu ɗaukaka. Amma duk wanda yake ba mai kula da ladabi ba to yanzu nan za a ture shi a yi rayuwa ba shi ya zama yana can a baya tunda ana rayuwa amma kai baka da ta cewa mutum ya kai matsayin ya yi gida amma a gidansa ma ba zai ba shi da wani katabus ai kaga kamar ana rayuwan ne babu shi wanda yake rayuwa ta hakika shine wanda yana nesa nesa da waje ma amma zai iya cawa ai wani abu a wajen misali yanzu mutumin da yake yana zaune a abuja ko a lagos amma ya turo kuɗi a siya ma gida a kano ko a siya ma mota ko wani abu aka ga wannan shine ake rayuwa da shi ko eh amma wanda masalan yana gidan ma amma gidan ana kome ba da ba tare da sauraron sa ba ai ba shi da wata katabus ya zamo kamar ba a rayuwa da shi ko babban abin da yake kawowa dai dan adam ya zamo dole a rayuwa ai da shi shine kula da ladabi kula da ladabi wanda kuma a nan gaba za mu ji ladabin nan hawa-hawa ne akwai ladabi da ake bukata ɗan adam ya tare da ubangijinsa akwai ladabi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ladabi tare da mala'iku wanda koyaushe suna tare da ɗan adam wanda irin wannan ma a yanzu shi ya zamo ana masa wani wato ketawa ketawa saboda yanzu galibi abin da muke sai mu ringa manta cewa ga mala'iku fa tare da mu yanda sayyida Aisha da tarar da waɗansu suna hira da daddare ta ce haba bayan Allah in ba kwa jin tsoron ku yi laifi a wannan hirar ai ya kamata ku hutar da mala'ikun da suke tare da ku suna rubuta ayyuka ala turihunal kuttaba in lam tahafu zamba to su da yanzu da abin da ake sai ko mutum ya ringa yin abin ya manta ma da cewa ga wasu tare da shi وإن عليكم لكاتبين كراما حافظين يعلمون ما تفعلون ina mutane na kula da wannan abu da yawa ba zai ba wata ka tobalar da yawa sai ya zama an kauce mata wanda ala ta zai ba a kawa amili ubangijin da ya sanya yin ladabi shine mafi karfin mai aiki fil irtika a wajen samun hauhawa li ufuqil fara'ili ga sassan fifice fifice ahmadu subhanahu ina yaban ubangiji tsarkan sarki wa ashkuru ina godiya gare shi hamdan kasiran yabo mai yawa wanda yake tsarka wanda ya huce a iyakance yanda niman Allah ba iyakantacciya ba ce to nima yaban da nake masa ba iyakantacce ba sannan salati na ubangiji da aminci su tabbata ga annabi magarar alhamamu matakan kuciya ta fir da muryarta ta waƙe irin wadda aka saba a ji kuciya ko hasbiya tana yi shi محمد ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da asahabbai shayyadu ma'alim al'adabi wanda suka ɗaukaka alamomi na ladabi a ladabi a rayuwa gaba ɗaya ba san masu ladabi ba irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam No.
Duk wani wanda zai zo daga baya sai dai ya ce zai koyi da su amma ba a ta da su a wajen yin ladabi wannan ne yasa har Allah ya zaɓe su dan su zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
وبعد bayan wannan gabatarwar التأديب yin للأطفال koyar da ladabi ga yara ƙanana مجلبة mai jawowa ne lilhairi ga alheri ga والكمال cika gare su
وال- والمرء لا يسمو بغير الأ- بغير الأدب wal mar'u shi dan adam la yasmu bayan da za a ce ya daukaka bi gairil adabi matakar dai baya kula da ladabi وإن يكن ذا سبب koda yana da dukiya ونسب koda shi dan wane ne koda dan wane ne duk yanda dan adam ya kai da cewa ai shi dan wane ne dan sarki ne dan shugaba ne dan waye dan waye amma ya zama baya ladabi ba bai san mu'amala da halittar Allah ba yanzu nan zai zamo ya koma wulakantacce a rayuwa
فاول الليل المجد خير بابي yin ladabi shi ne fiyayyen ƙofa don samun girma don samun duk wani girma و- وللأولى min azamin asbabi الأسباب yana daga mafi girman sabubba ga samun ɗaukaka ومن ريابه alfalahu samun rabauta yujina ana ɗasa yin yari daga dausayin ladabi ma'ana samun nasara a rayuwa yana zuwa ne daga kula da ladabi a rayuwa ɗan adam a rayuwarsa ya ladabi tare da duk wanda wata mu'amala za ta haɗa su kowaye ويكل الفضل على gini المغنى.
na fifiko ana ɗora shi ne akan ladabi وكل من abda fi adam duka wanda aka ladabi ya jinkiri aka same shi a baya لا يرجو أن kai ya sa ran an yi يسيء a fi na sabu cewa shi dan wane ne zai gaggauta shi ga kaiwa wani matsayi بدونه لا ترتقي الشؤون in ba tare da kula da ladubba ba al'ummu ba ta samun ɗaukaka a yau me ya kawo al'ummanmu take baya mu ne muka gaji ladabi amma kuma mu ne muka ture shi waje ɗaya yau a hanya ana tafiya ba a kula da ladubban tafiya an- ana zaune ba a kula da ladubban zama ana aiki ba a kula da ladubban aiki ka ta- ka samu wanda yake an danka masa amana ta al'umma amma ya ƙi yin ladabi tare da al'umma Eh, an ce mara lafiya zo ka duba shi ko an ce eh, wanda bai sani bai zo ka koyar da shi to baka yadda ba ma ka zo ko ka zo kuma kana wani daga masa kai Ah, sunan kai likita ne ko kai sunan malami ne ai farfesa ne ai menene ai me- ai duk wannan shi ya kawo rayuwa ta ta lalace Eh, ai shi ya kawo rayuwa ta lalace ko a cewa wannan ai ma'aikaci ne mai uniform ne amma in ya tashi mu'amala da jama'a dai ma yake zamo ya keta mutuncin kowa yasa kullum ake a baya shi yasa ah, in dai ba a kula da ladabi ba bayan da za a yi al'umma ta samu ɗaukaka bayan da za a yi ta samu kaiwa ga wani matsayi ولا تذوق الراحة القلوب zukata ba sa ɗanɗanar hutu sai da ladabi ne ake samun hutawa domin duk sanda kai mu'amala da wani ya zama ya kassasa ladabi gare ka bai yi ladabi ba a mu'amalar da kuke to sai zama zuciyarka gaba ɗaya ta ɗunguma ta la- ta gamu da ɓacin rai sai zama ka gamu da ɓacin rai saboda wannan amma mutum ai ko ne ma kake a wajensa ya hana ka amma ya yi ladabi wajen hana ka ɗin sai ka ji zuciyarka ne da sanyi eh sai ya zamo da sanyi No.
فإنه domin بيت shi مسجد ladabi الألفة.
shi ne kan gaba a wajen hada zama da mutane shi ne kamar abin da malamai ke kira baitul kasidi baitul kasidi wato baitin da a cikin kasida shi ya kunshi ma'ana mafi girma
ومعه يرجى دوام السوء matukar an kula da ladabi ana sa ran abuta ta daɗe in mutane ma suka haɗu ya zama kowa daga cikinsu yana ladabi a zaman da yake da ɗayan to sai a samu ɗorewar abuta وفيه a cikinsa يبقى ne soyayya wal wi'amu da haɗa kai ke wanzuwa wuddu soyayya wal wi'amu da haɗa kai fihi yabqa yana wanzuwa ne a cikin ladabi a cikin hal- tsakanin halitta ويؤمن الكسام da shi ne ake amince husuma fada sau da yawa za ka samu a gida me yake kawo fada mace za ta yi magana da mijinta ba ladabi shi kuma ya fusata doki sakan mata saki mara daɗi ko wani ne ma ya kai duka ko kuma shi zai magana da matar bai ladabi ba ranta ya ɓace ta bi 'ya'yanta ma a gabansu ne ya zamo ransu ya ɓace su tashi ba sa ƙaunar uba shi yasa ana bukatar ladabi a ko'ina ana bukatar ladabi a cikin ɗaki ana bukatar ladabi a gida ana bukatar ladabi a unguwa ana bukatar ladabi a kan hanya ana bukatar ladabi a kasuwa ana bukatar ladabi a ofis kai ana bukatar ladabi a komai na rayuwa wazi fi nazimi urju ga wata waka daga baharul rajal wanda a cikinta na tsara ladubba la'alla man qara'a an yahuza ta yi wanda ya karanta ta ya kyautata kula da ita sannan yi aiki da abin da ta kunsa to za a ce ya tarar da ladabi za a ce shi dinnan mai ladabi ne a rayuwarsa nazamtuha na tsara wannan kasidar wasaduru minni bayyu alhali a sanda na tsara ta zuciyata tana cikin tashin hankali Ah, dalilai da yawa na jawo tashin hankali ga ɗan adam shi wannan wani abu da za mu fahimta shine yanda ake faɗa ya yi zamani ne ƙarshen zamanin daular turkawa lokacin da wato kusa da lokacin da aka yi yakin duniya na farko wanda a sannan ƙasashe musamman wajen syria lebanon sun ga tashin hankali iri daban-daban haka a wajen yakin duniya na farko an fa sun yi fama da wasu rigingimu a sannan aka kori 'yan uwansu musulmi da da suke hannunsu suka koma hannun turawa Eh, wato daga hijira masihiya ta dubu da ɗari tara da goma sha hudu zuwa dubu da ɗari tara da goma sha takwas
wa askarul hammi bi kalbi muhudu alhali rundunar damuwa ta kewaye zuciyata ta ko'ina min kasirati babban abin da ya fita min da hankali inji mai wannan waken shine yanda ɗabi'u suka lalace al'umma ɗabi'unsu sun lalace wal bagyu da zalunci yawan zalunci da wal udwan shishigi ƙetare iyaka da washuqa jayayya fada iri daban-daban ka gaji fada ya jayu zuwa kisan kai fada ya jayu zuwa raunanawa da sauransu
sammaitu na kira wannan waken nawa da gayyatar abokai na gayyatar jama'a ila ta'alli zuwa cewa su kawata da adon ladabi su kawata da ado irin na ladubba was'alullah ina roƙon ubangiji biha an yanfa a kulla muhibbin kullu yibbi a ya amfana da duk wani masoyi li nawa biha da wannan kasida da wannan waƙe nawa ina roƙon Allah ya sanya wannan waƙen mai amfanarwa ne ga duk masoyi Allah ya haɗala da ya samu duba wannan kasida
wa fil anami an ya umma nafuha ina roƙon Allah ya zamo eh, wannan waƙen nawa ta amfani da halitta kowa ya zamo ya amfana da ita shi yasa kuma babban eh, wasiyar kenan da muke a yanzu musamman yan uwa wanda suke kula da yara suke da makarantu wanda yaran sun kai matsayin a karantar da su wannan kasidar to a ringa kokari a sa ta a cikin mukarrar wato a sa ta a cikin salabas na koyarwa abinda za a ringa koyar da yara a koya musu kyawawan ladubba wanda aka faɗa a baya da kyawawan ladubba ne al'umma ke ginuwa
wa an yaruqa lil jam- lil jami'i waqwa tsarinta ya zamo ya ƙayatar ga kowa kowa ya minna da yadda na tsara ta wa an takuna min shawa'ibil riya khalisatan khalisatan ina roƙon Allah ya sanya wannan waƙen nawa ya zamo ya samu kubuta daga abubuwa masu cuɗanya aiki na riya kada ya zamo na yi wani abu a ciki dan duban halitta ya zamo duk abin da nake dan duban Allah ne wujzabiha da za a yi musu sakayya da ita mafi kyawun sakamako shi dai sakamako wajen Allah baya samuwa sai fa in abin da aka yi domin sa ne duk abin da aka yi da duban wani to fa ba zai samu karɓuwa wajen Allah ba duk irin yadda ka kyautata shi amma zama ba Allah ka duba ba ko ka haɗa duban Allah da duban wani to sai Allah ya kyale a kada wancan din ana a ganin shuraka ubangiji yana faɗa na fi kowa wadata daga a ce in za a yi abu domin ni sai an haɗa da wani in za a yi danni a yi danni ɗin kaɗai
rafilatan fi wulalil qabuli ina roƙon Allah ya sanya wannan waƙe nawa ya zamo mai taƙama ce a cikin ado na karɓa Allah ya sa ta samu karɓuwa yadda har za ta yi taƙaba da wannan karɓuwar da ta samu abulugu fiya gayatal zan isa matuƙar abin da nake buri a cikin wannan ƙasida tawa wa wa anil ladhi yasha qadi Ubangiji mai iko ne bisa duk abin da ya nufa, ba wani abu da Allah zai nufa a ce ya fi ƙarfinsa, ina ma amruhu idza arada shay'a nan ya kula lahu kun fayakun. Inna ma amru inna ma qawluna li shay'i idza arada nahu an naqula lahu kun fayakun. Shi yasa muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala duk irin abin da muke ciki na ɓacin ladubba da irin yadda lamurra suka lalace kwarai-kwarai rayuwa ta koma kama ba rayuwa ta musulunci ba to Allah ya maganta mana tunda shi mai iko ne bisa duk abin da ya nufa irin tsanani da wasu ba'ari da yawa daga cikin al'umma suke fama to Allah ya fidda mu rashin lafiya marasa lafiya Allah ya raba mu da duk eh, cutoci Allah ya ba mu lafiya
wa bil ijabati kowal jariru ubangiji ya cancanta da a ce ya karbi duk abin da aka yi dominsa ko addu'ar da aka yi zuwa gare shi to Allah ya cancanta a ce ya amsa to alhamdulillah iyaka mukaddamar kenan sai mu koma mu sake karanta baitocin ba wai don a fassara ba saboda himmar da ake bukata ba a ce an sami yan uwa masu dagewa tunda dai a sati sau ɗaya za a yau ko bace ishirin dai aka yi ko talatin aka yi aka ce a kwanukan za a yi ƙoƙari tunda ba wani kalma a ciki wadda take mai wuya da sauransu za a iya haddacewa ko insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mana bisa fahimtar Allah ya taimaka mana bisa ganewa to alhamdulillah allazi bil adabi kana da imraz ma'ali rutabi wa ja'ala al-habiba aqwa amili fil irtiqali hukm al-fara'ili أحمده سبحانه وأشكره أمرا كثيرا طيبا لا يكثر ثم صلاة الله والسلام على الذي ما كرد الحمام محمد والآل والأصحاب من شيدوا معالم الآداب وبعد فالتالي للأنفال بلغة للحير والكمال والمرء لا يسمو بغير الأدب فإن يكن ذا حسب ونسب فهو لذيل الوجه خير بابي وللأولى من أعظم الأسباب وللرياده الفلاه يبنى وأكل الفضل عليه يبلى وكل من أبدأ فيه أده لا لا يرجو أن يسرع فيه نسبه بدونه لا تلتقي الشعوب ولا تذوق راحة القلوب فإنه بيت أسيد الخلفة وراه يرجى دوام السوء وفيه يبقى الود والنعام بين الورى ويؤمن الحسام وهذه بنظمه أرجوزا لعل من قراها يفوزا نظمتها وسر مني ضيق وأكثر الهم بقلبي منق من كثرة الفساد في الأخلاق والبغي والعدوان والشقاق سميتها بدعوة الأصحاب إلى التعليم هنا الآداب فأسأل الله بها أن ينفع كل محب لي عليها ابتلأ وبالأنام أن يقوم نقوها وأن وأن يروق للجميع والرعى وأن تكون من شوائب الرياء وأرسة غزاتها خير الجزاء في هلل القبول يبلغ بها غاية المأمون وهو على الذي يشاء قدير وللإجابة هو الجدير الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة يوم أطورا wato gyara ne a wajen la'alla man ƙara'a an yahuza ba haɗin la'alla man ƙara'a an yahuza da Allah man ƙara a an yahuza to